الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رحمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال سكينا والطير وكنا خاشعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ne kowa ne komai da safin bin limomin da ya mana a yau ma ya da sake dawo da mu wannan wato kasaja na wannan masallacin ya albarka don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda aron ya yi karatu a cikin wato wannan littafi mai girma ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim a bisa ittifaqin malamai kalma ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato ba aya ce cikin ayoyin alqur'ani ba kuma tun daga bakar hannasi babu a'udhu billahi minash shaitanir rajim a rubuce a matsayin aya kamar yadda sauran ayoyi suke to amma akwai umarni da wannan kalma karar a cikin alkur'ani wanda insha Allah za mu ji daga bakin arama sai da man aya a cikin surkun nahari wanda aya ta 98 wanda Allah yake cewa na
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
صدق الله العظيم الله yake cewa fa idza qara'ata alqur'ana idan za ka karanta alqur'ani fasta'id billah ka nemi tsarin Allah shi ne kalmar a'udhu billah fasta'id billah a'udhu billah ma'ana fasta'id billah ka nemi tsarin Allah sai ka ce a'udhu billah sai aya ta ce minash shaitanir rajim sai kai ma ka ce minash shaitanir rajim kaga ko da misali babu dai ayar ga ta nan karara ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma kuma ga umarni da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim to Allah ya ce mu nemi tsari daga shetan wanda kuma rajim ne wato jefaffe ne daga rahamar Allah ba shi ba rahamar Allah da shi da dukkan wanda suka bi to wane ne shetan a shetan wato makiyinmu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala a ko'ina yana wato jan hankalin mu kada mu yi gaba kada mu yi fada kada mu yi jayayya amma tsakanin mu da ke dan to nan kuma shi ya kunna wutar gaba Allah shi ya kunna yace kada mu yadda mu riki ke dan mu saboda makiyin mu kokarin sai kai mu wuta saboda haka ma Allah ya ja hankalin mu akan shedan a wajaje da dama alqur'ani akwai a cikin bakara aya ta 167 zuwa da 8 inda Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhan nas na'am
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas qulu mimma fil ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane su waye ne mutane mu ne ai ko to Allah yake ya ku mutane ma'ana yana so mu bada hankalin mu Allah yake kira yana so mu bada hankalin mu yace kulu ma fil ardi kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abun da yake ban kasa halal ko mai dadi duk abun da ka gani a ban kasa in dai ka nemo shi ne da gurinka halalin ka ne kace Allah bai hana ba amma Allah ya ce wala tattabi khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan to a gargashin wannan aya akwai nuna cewa mu yi karatu ha to in baka yi karatu ba sai a kasan yanzu akan hanyar shaitan nake ko kuma ba akan hanyar shaitan nake ba ai baka sani ba kuma sai Allah ma yi magana bai ce wato hanya ɗaya ba sai ta kuwa wato hanyoyi a ce ce ɗaya yana da hanyoyi daban-daban in ya zo maka ta wannan bangare kai ka kasu karfin sa sai ya zagayo na sai ya zagayo na sai ya zagayo na sai ya samu dai hanyar da zai shiga maka saboda haka Allah ya ce kar mu yadda mu bi hanyoyi ce dan sai Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin wannan ce dan din maki ne a gare ku maki bayyanan ne wanda ba ya koya siyayya yayi alƙawari sai ya shigar da biyar annabi Adam gaba ɗaya zuwa wuta sai dai bayan Allah mukulafila saboda haka lalle lalle ne mu kiyaye shida mu kiyaye hanyoyin shida kuma wannan shidanu akwai kiyayen insi akwai shidanun mutane waɗanda su ma wato fasinjoji ne ko in ce ma'aikata ne na shiga ko a malamai akwai wanda za ka lura duk wanda kaga maganar ta ba ta ma ƙara ma kusa da Allah ko kusa da manzon Allah ko kuma sallallahu alaihi wasallam ko kuma kaunar addinin ka ko kuma zabura cikin wato abin da ya shafi Qur'ani da musulunci haka to rabuwa da shi ya jima alkai saboda ne saboda kullum baya ne da sai kuma gaba ake sosai saboda haka mu kiyaye ba da kowa za mu yi abota ba saboda kar mu bi kuma su shefa Allah ya ce shekan makiyin mu to mu kula da wannan maki kaga dai kana ta neman tsari a sa guru a sa laya saboda neman tsari daga wani maki na mutum wannan duk mai sauki ne ga wanda zai farar da kai karka aljanna ga wanda zai farar da kai ka fada wuta cikin fushin Allah har abada saboda haka mu kiyaye wannan shaitan ne a nan dai cikin sunan bakara aya ta 267 nan ma Allah ya ce a shaitanu ya'idukum al-bakara na
بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
Allah yake cewa a shaitan wa idukum al-faqara shaitan yana neman ku da talauci wani malami akan wannan a yace duk mutumin da talauci ya dame shi ya rasa yadda zai yi yace to duk safiyan duniya ya dinga a'udhu billahi minash shaitanir rajim yayi shi 313 hujjar sa ita ce wannan aya cewa ash-shaytanu idukumul faqar wato shaytan in yana binka sai ya raba ka da kowa kaga na farko shaytan tun kana yaro zai dinga binka babanka ya ce je ka makaranta sai sai ka ki zuwa ka da babanka ya dake ka ka je makaranta ce zan ce kaka ne kawai ka tafi wasa kawai ka yaga yin faɗi kawai ka yi gaba tun kana yaro fa yana bibiyan ka idan junnan iyaye sun tsaya tsayin daka abun bai yi ba sai ce shi ke shi ke to yanzu ka girma ka yi aure sai dinga kawai ka dake in ta bata mare da ke ta wallahi kai din za a ga wala to kokarin ka dai ya sa iyayenta su yi fushi a yi faɗa shi kenan ka sake ta shi gudun da ya biya bukatar tarbiyya da wani ma zai zo gidanka ya ci abinci amma yanzu sai dai ka dinga bibiyan masu yayi ko ana gidan wani ana fata maka ka ka ci baya to a shi dan ke ka mai da kai baya sana'arka ta halal kana kokari ka samu halal ɗinka to shi ke da sai ce to ai akar makalla in je ka tsaya a estimate na iya kaya a kuma daidai komai ba ƙara ba to ina za ka samu kai ka samu yadda za ka yi ai ba zai yi ba saboda haka idan kayan da na naira dubu goma zai yi sai ka ce wallahi abun ya yi tsada abubuwa sun tattashi abun zai kai dubu sha biyu alaji shi kenan alaji sai ya baka sai ka je ka so kayan dubu goma kaga wannan dubu biyu to wuta ne kuma shi ɗan ne ya ja ka zuwa ga wannan saboda haka kai estimate daidai dubu goma da dubu ka ce ma dubu goma kudin aikin ka in ya so ku yi tsada amma a nan ƙarin da za ka yi maramu haka dillare sai ka sai ya sai abun ba kaza ce ya sai da naira dubu ɗaya shikenan idan ka zo siya malam na siya dubu ɗaya sai ta ai dubu da ɗari biyar ma ba haka na sai ta ta fi dubu da ɗari biyar ni ma a waje na kaga yanzu ko ba ka da imani dai sai dai in ka ƙara mar wani abu akan dubu da ɗari biyar wannan ɗari biyar ɗin wuta ne ke ci to mu kiyaye wannan hanyoyi ce ɗan ne a shedanu ya aidu kuma alfaqara kuma ɗan uwa mutum ba bare taɓa zama mutum ba sai yayi kokawa da shi dan asalin ku kuwa a shedanu ya aidu kuma alfaqara shedan yana neman muku talauci eh yana muku alƙawarin talauci yanzu kuɗi ne ka ɗauka zaka bada sai shi ɗan ce to kai ya zaka yi za ka ƙara mai ƙarfi ƙarfi ko riki kayanka yanzu kai ma kaza da kaza baka siya ba saboda karka waya shine waya amurkum bil fasha wato fasha na wasu malamai sun ce fasha shine wato abu ne shafi wato ruwa ruwa ruwa shi dan yana muku umarni da me ruwa ka hana kada ka bayar wani malami yana koyar da almajiransa sai ya ce musu duk wanda kaga yayi kyauta to sai ya kada shedanu guda 70 sannan ya samu dama ya kyauta duk wanda ya kyauta ko da naira goma da zaka cire ka bayar a masallaci ana neman taimako fi sabilillahi to sai ka kada shedan guda 70 sannan ka iya bada wannan kyauta shikenan dalibi da yaji wannan karatu sai yace to ba ko zan je kuma zan kare dukkan shedanun nan Allah ya yarda da yaje ya shiga cikin sto na abinci ya fito da dukkan abinci su shinkafa su buhunan masara da sauransu zai fito ne matarsa ta ta lafiya ne gida na ga duk abinci kana ta fitowa da shi ne zai ce kyautarwa zan yi sadaka zan yi ko naki ne ta ce a ba na bane amma dai ba za ka yi kyautar ba mu ba za ka yi sadaka ba mu haka za ka ba mu ba abinci wallahi ba zai yi ba yace ina kayana ne tace kayan naka ne dai amma ai gidan namu ne ga iyalai ga komai ka sadaka da abincin gaba da bazai ya kira masu karba ta zazzage su duk murna waje ta kama ta shigar da kaya dike nan aka zo wajen karatu sai ta akar maka lahu wallahi jiya na ji wa'azi kuma na ji dadin wa'azi na koma shedanun nan guda 70 da ka fada duk sai na kada su amma uwarsu ta gagare ni to haka to haka duk wanda kaga yayi alkhairi to sai ya daure rai baya so shi dan baya so kada ka baya shine a shedanu ya ido kuma alfaka shi kuma Allah wato yaje tsara ya ajiye mala'iku guda biyu ɗaya na gabas ɗaya na yamma ɗaya na cewa Allahumma afi muntikan kalafan Allah duk ne ya ɗauka ya bayar Allah ka ninka ka mayar masa addu'an wannan mala'ika kullum ɗaya ko mala'ikan addu'a ta kullum shine Allahumma Allah duk wanda mumtikan ne wato mai riƙewa ne shi kuma talafa talafan zaka bashi wato asara eh shi duk wanda ba baya baya wata shi kuma a dinga sa masa asara da nadama da damuwa da matsaloli ga kudin amma kuma kullun yana cikin damuwa to wannan malaiku kullun suna wannan addu'a saboda haka duk wanda halin sa ya dauka ya bayar ne to kuma za ka Allah yana yawan miyar masa an ce ma wallahi da kyauta da bakin ciki ba ka zama a zuciyar ba Allah in dai mutum zai zama mai kyauta to ku bakin ciki zai gudu ya bar zuciyarsa mu kuma ka zama mai rikiya to shikenan me tankara kan ka dinga ganin shi da Allah saboda haka a dauka a bayin addu'an da bayin Allah suke yi to addu'an wato karfiya ce shine Allah ya ce shaytanu ya idukum al-faqara wa ya'murukum bil fahsha Allah yana cewa inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da al-fahsha amma shaytan kuma wa ya'murukum bil fahsha shaytan shi yake umartan ku da al-fahsha an ce al-fahsha anan ana nufin ruwa amma al-fahsha munanan ayyuka wanda Allah ya hana to kuma ayyukan da shaytan kullum yake so ya sanya mu a cikin yanzu ko tashi bacci ka zo yi to akwai mala'ika a gefen damanka akwai shedan kuma sai shedan ne sai ce karka ambaci Allah karka ambaci Allah ka tashi ne kana wayi wayi to haka yake so shi ka gane shi kuma na da aka ambaci Allah ka ambaci shi sa manzo Allah ya sanya mana addu'an da zaka yi in zaka kwanta sannan in ka tashi ma ga addu'an da zaka yi zan to dai ka kwanta da sunan Allah kuma ka tashi da sunan Allah saboda ya zanto shi dan a tsawon wannan yini bai da iko da kai to amma sai zanto duk ma yawanci ba mu sani ba sai mutum bai san ma da kalmar da zai tashi daga bacci ba to ko mu kula duk manzon Allah ya tsara komai sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu kiyaye Allah yana cewa shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma yana muku alƙawarin wato gafara na dukkan zunuban wa fadla kuma ya ba ku dukiya da arziki da zaman lafiya to saboda haka abin da yake wajen Allah shi zamu nema shedan kuma mu guje masa shi da rumburansa wato idan wanda zamu kawo ayoyin da Allah tabaraka ta'ala yayi magana akan shetan ko shayatin an ce shedan shi ɗin gogon kenan in an ce shayafin rundunarsa ‘ya'yansa da zuriyarsa almajiransa su ne shayafin to Allah yana ambaton shekan da shayafin a cikin ƙur'ani sai da aka kawo tamanin wa tamanuna tamanin da takwas masu harjiyar ƙur'ani sun sani tamanin da takwas Allah yana ambaton shekan shayafin a cikin ƙur'ani to wai mai yasa Allah ya dinga ambaton shekan haka an karar da mu ne an karar da kai ake ka kula ga maki nan ka kula ga maki zai karar da kai zai sa ka rasa duniya kuma ka rasa kabari ka rasa lahira ka zama ya tabar da kai saboda haka shedan kullun gurinsa mu zama cikin kunci ka san yanzu kunci yayi yawa kai addu'a kai addu'a ka ga shi ka buga ka buga ka buga ka wai ko Allah ma akwai shi kuwa to shi ke shi dan ya fara samun nasa kaga to zai rubuta ma tauhidi kaga ya fara sa ya fara samun nasa kan to da haka mu kula da shi dan iblis iblis Allah yana faɗi a cikin Qur'ani sau goma sha ɗaya to Allah zikirin iblis yake so ne ba wai da amuru iblis a mu ɗan adam yake zakkararwa mu yake tunatarwa mu kula fa da shedan mu kula fa shi ne yayin sanadiyan fitowar babanmu daga aljanna zuwa wannan duniya shi ne kuma tun daga zamanin annabi adamu duk wanda kaga ya haƙi bin Allah zai ta tuta to shedan shine driver shine ya zama wata to Allah sa ba ma cikin wannan Allah sa ba ma cikin wannan Allah sa driver mai zama annabi Muhammad saboda annai Muhammadu sallallahu alaihi saboda haka za mu takaita akan wato ambatan wato shi wannan shedan din amma abin da ke buri shine mu kula da shedan mu kula da shedan matika a hanyoyin sa mu je su mu zama muna bin wato a malamai malamai din ma na Allah ko mu kula da karatun alqur'ani mu kula da ayyukan alkhairai mu rabu da ayyukan shedan Allah ya sa mu dace daga a'udhu billahi min shaitanir rajim sai bismillahir rahmanir rahim ita wannan aya wato bismillahir rahmanir rahim banda mun san aya ce aiko a can a cikin suratul nahl ne ko inda wannan Sulaiman fa inna bismillahir rahmanir rahim to wannan bismillahir rahmanir rahim a daman dan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wato wannan bismillah ta hadu yakan rubuta bismika allahumma wannan shine abin da ake rubutawa in za a fara rubutu za a aika wasu kamar wasu sarakuna ko wasu ana so su musulunta za a rubuta musu leta to aka rubuta a saman letar bismika allahumma to sai wata aya ta sauka wanda Allah tabaraka ta'ala ya wa alarka bufiya
بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa qalar kabu fiha wato annabi nuhu yake cewa mu'minai irkabu fiha ma'ana ku hau wannan wato kwale-kwale wannan jirgin ruwa da nayi ku shiga wa qalar kabu fiha Allah ya ce bismillah majriha wa mursaha wato bismillah shine wato inji ko ki wanda yake kunna wannan kwale-kwale injin ya tashi sai ya dinga gudu akan ruwa ya dinga gudu akan ruwa ba murta kuma in girki ma za a taka bismillah za a in kwana za a yi bismillah za a yi to da haka wannan bismillah shi ya dinga control din wannan kwale-kwale ruwa bai haura ya shiga ba kuma kwale-kwalen bai nutse a cikin ruwa ba to da wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya dauki ya bar bismika Allahumma sai ya dauki bismillah an gani to akwai kuma inda akwai inda wato wani sunan Allah ya saki sauka na gaba wanda Allah yake cewa kulullah au rahman
بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتج بين ذلك سبيلا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulullah au rahman kulullah au rahman wato manzo Allah ne yake addu'a yana ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman sai kafirai suka ce yawwa yanzu Muhammadu ya fara yi mana abin da muke so dama mun ce ba zai yi bari a ce Allah nan guda ɗaya dai yadda muke da yawan nan a ce shi ya ɗauki gaba ɗaya ɗawainiyar mu har da zai yi ba to amma yanzu shi ma ya fara dawowa kan hanya ya ce yana cewa ya Allah ya ta ya Rahman to wata kila zai ƙara wani ma eh shi ma yanzu yana da abun bauta Allahu yana da Ar-Rahman shi ne Allah ya ce Qulullah wa Ar-Rahman ah wato ku kira sunan Allahu ko ku kira sunan Ar-Rahman ayyan ma ta da duk wanda kuka kira shi Allah yana da Asma'ul Husna suna ya kyawawa su gudana 99 suna nawa 99 to duk wanda kuka kira ku sani da kuna kiran ubangiji ne wahidan guda daya kawai da sunaye ne al-malik sunan shi ne al-ghaffar sunan shi ne al-ghafur duka wannan sifofin sa ne gaba daya sunayen sa ne saboda haka kar su ji an ce ya Allah ya Rahmanu su tsammani guda biyu ne a eh ne shi ne Allah shi ne Rahmanu an gane saboda haka Allah ya ce wala tajhar bi salatika kada ka bayyana sallan wato kada ka daga murya ya zama kafirai suna ji suna istila'i ga alqur'ani sannan wala tu kafiriya kada kuma ya zama ka koye kana yin abun a tarrance ya zama sabban da suke kusa da kai ba sa amfana da abin da wato kake faɗi na alqur'ani kake karanta na alqur'ani tunda manzo Allah ya ci kowa da murya sallallahu alaihi wasallam wajen karanta Qur'ani zakin murya karatun su kuma jalla jalla saboda ka sahabbai na son jin wannan karatu sai Allah ya ce su sahabbai kar a haranta musu jin daɗin wannan karatu su ko munafikai kar a yi da ƙarfi da za su ji dinga izgiri gare ka dinga izgiri ga alƙur'ani wannan aya Allah ya ce wata gibe da zalika sabila wato kabi a kaɗaki ba a ɗaga murya kafirai sun ji ba ba a yi kuma sirri a sahabbai sun gagara shi a wannan aya da ta sauka sai manzo Allah ya ɗauki ar-rahman sai zama bismillahir rahman an gane to sai wata aya ta sake sauka suratul naml inda Allah yake cewa innahu
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم
wannan aya ta sauka innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin wannan aya ta sauka shikenan sai zan to bismillah ta cika bismillahir rahmanir rahim a wani babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ana ce masa Abdullahi dan Mas'udi yake cewa man arada an yunjihi Allahu min az-zabani ata ata wanda yake so Allah ya tsiratar da shi daga zabaniya wannan guda 19 to ya karanta bismillahir rahmanir rahim wannan bismillah tana maganin tsari tana maganin dukkan bala'i yanzu kaga duk addu'o'in nan da ake cewa ayi ko addu'an yanka dabba ko addu'an sanya tufafi ko addu'an fita daga gida ko addu'an shiga bandaki duk addu'o'in nan da ake cewa ayi idan ka rike bismillah ba duk zai bashi ciwon nan gaba wala in duk baka iya zuwa ka iya bismillah zaka cire kaya kace bismillah zaka saka kace bismillah zaka kwanta kan gado kace bismillah zaka tashi kace bismillah yayi zaka yanka dabba kace bismillah yayi shikenan duk za ta bai ji sauran wannan addu'o'in gaba daya zaka ci abinci kace bismillah in ka ga dama in ka ga mutum ma kace bismillah yayi yayi haka saboda haka shi addini addini sun addini ne sarki ne saboda haka wannan kuma wato babban sirri ne bismillahir rahmanir rahim a malamai sun ce wato a shi bismillahir rahmanir shi ne ummul fatiha wato shi wato fatihan wato yarsa ce bismillahir rahmanir fatihan yarsa ce kamar yadda muka faɗa kuma jiya ita kuma fatiyar ana ce mata ummul qur'ani ita ce kuma uwar qur'ani shi kuma qur'ani shine ummul kutub samawiyya shine wato mama na littafin dukkan wanda suka tuba sama to kaga ila rahman rahim shi sama ya kuwa mu barbarin bismillah a karatun sallah mu dinga yin bismillah mu dinga yi mu dinga yi saboda wato duk wanda suke inda wanda ba sa yi duka kowa inda suna da hujjoji ko in ne ko sun kawo hadisai ingantattu lalle haka ne to amma a galabiyan wanda suka fi jaye ma sun ce bayyana ta ne ba a yi amma dai sun yi dana yi kaga irin ya da kai wanda bai yi karatu sosai ba sai ya tsammanin to ya ji liman bai yi ba to ma ba a yi to an ce maka a bayyana ta ne ba a yi kaga yarjin bayyana ka ɗauka ma ba a yi ko sauran mazhabobi banda malikiya sun tafi akan cewa bayyana ta ne ba a yi amma a shafi'iyya su kuma bayyana ta ma dole ya bayyana saboda haka kar mu bar bismillah a cikin wani babban bawan Allah waliyi sosai yake cewa tun da shedan yake yi wa mutane fashi da makami bai taba musu irin fashin da ya mutu a cire musu bismillahir rahmanir rahim ba a karatun fatiha tun da yake musu fashi bai ta musu irin wannan fashi ba na raba su da bismillah rahmanir rahim a karatun fatiha saboda haka kada mu yi wasa mu yi kokari mu sako bismillah rahmanir rahim a karatun fatiha an gane to wannan shi saboda haka akwai wani daga cikin manyan bayin Allah bayan shi wannan ba Allah ya ce a ita wannan bismillah rahmanir rahim idan mutum ya karanta ta to akwai mala'iku wanda suke gadin wuta wanda ake kira su zabaniyawa wanda Qur'ani yake cewa a 19 can ku ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatu ma ja'alna illa fitnat yattaqi alladhina to can dai 19 wato su guda goma alaiha 19 wato ita wannan wuta masu garinta 19 to ita ma wannan bismillahir rahmanir rahim har rufanta guda goma sha tara ne to kowane harafi zai tsaya ya cinkari mala'ika ɗaya shike da sai zanto kai dai baka da kes ma da gidan wuta ko masu gadin gidan wuta ko kama ka fi ciki daga cikin wuta a saboda haka mu dinga karanta bismillahir rahmanir rahim Allah ya mana jagoranci amin wani malami yake cewa yace wa qad fassaraha ba'd al-arifina tashi wato masana Allah ya fassara alamu al-ulum fa qala yace inna kullu harfin minha miftahu kulli ismin min asma'ihi ta'ala wato kowane harafi daga cikin harfin bismillahir rahmanir rahim mabudi ne daga cikin mabudan wato sunan Allah tabaaraka ta'ala mabdurun bi zalika al-harfi yace fal ba'u kaga ba'un nan bismillahir rahmanir rahim miftahu ismihi ta'ala basiru mabudi shi aka bude sunan Allah al-basiru da shi da sunan Allah al-baqi da sunan Allah al-barru wa nahu zalika da makamantan wayannan sunaye yace wasinu na bismillahir rahmanir rahim bismi din wannan sinu din shi ko miftahu ismu ta'ala mabudin sunan Allah ne sami'un da salamun da makamantan wannan wal mimu min nan kuma miftahu ismihi malik sunan Allah Malik to mabudin wannan sunan ne wani hawo da makamancin wannan wal alif alif na sunan Allah na bismillah wannan alif din miftahu ismihi ta'ala Allah wato mabudin sunan Allah Allah ne wani hawo da makamancin wannan wallahu miftahu ismihi ta'ala latif shi kuma lamu din mabudin sunan Allah ne al-latif wani hawo da makamancin wannan wal ha'i shi kuma hawan din miftahu ismihi alhadi mabudin sunan Allah ne alhadi wa nahwi da makamancin wannan warra idda kuma miftahu ismihi ta'ala razzaq mabudin sunan Allah ne arrazzaq wa nahwi da makamancin wannan walha ha'i na rahman din ne ha miftahu ismihi ta'ala halim mabudin sunan Allah ne alhalim wa nahwi da makamancin wannan wa nun ita nun din nan miftahu ismihi nafi sunan mabudin sunan Allah ne nafi wa nahwi da makamancin wannan yace fa ta'anna kai ka ce muftatihu biha duk wanda ya bude wato fatiha sa da bismillahir rahmanir rahim to muftatihun bi jami'i asma'ihi ta'ala kamar ya bude da dukkan sunayen Allah ta'ala idan mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim kamar yayi zikirin sauran sunayen Allah ne gaba daya saboda haka kar mu bar bismillahir rahmanir rahim a cikin dukkan lamuran mu Allah ma ya wurin shi da alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين
Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin wato godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wato ubangijin wato duk wanda ba Allah ba a wato shi Allah tabaraka ta'ala lamma alima ajala khaliqihi an kuni hamdihi hamida nafsahu bi nafsihi wa da'ahu lahum yahmadunahu bi fa hadha ma'ana al-munasib lil hamdi al-waqi fil qur'ani tadabbar yake cewa yayin da Allah tabaraka ta'ala ya san halittunsa ba za su iya gode mata ba. A, to ta yaya za ka iya gode wa Allah? Akwai mai iya gode wa Allah? Wato, abin da ya sa ba za ka iya gode wa Allah ba shi ne. Yanzu in ka ɗauka sun daga ƙafafuwanka, hakan wato gashin kayinka. Akwai wanda ya taya Allah wajen yi maka wani abu daga cikin wani abubuwa gaba ɗaya? Babu. ba wanda ya ce Allah ba wanda ya ce maka masa shi kadai yayi ka gaba ɗayanka kuma shi ya maka babanka ya maka mamanka ya maka ƴaƴanka ya maka matanka ya maka gidanka ya maka anguwanka ya maka jiharka ya maka ƙasanka ya maka sama take maka ruwan sama ya maka ƙasa take maka tsiron abin da zaka ci duwa yi wannan Allah.
Allah ya wannan to kuma har musuluncin da kake cikin kawo yanzu kana cikin sa wa ya saka a ciki Allah ne saka a ciki har sallan da kake yi wa ya ba ka dama kake yin sallah wa ya ga daman ka musulun da ka kau- ka musulun da Allah.
Allah yanzu sai kace to in tare yanzu to alhamdulillah to da ka ce alhamdulillah to wannan alhamdulillah da ka faɗa ita ma fa ni'ima ce ta an baka ka ce alhamdulillahi ma'ana an maka ni'imar har an ganar da kai an maka ni'imar kuma aka baka dama ka sake godiya to wannan godiyar da kai ita ma ni'ima ce wanda suna buƙatar ka ƙara ce mata alhamdulillah yanzu da za ka ce astaghfirullah da za ka ce astaghfirullah to ita wannan istighfari da kace astaghfirullah ita ma tana buƙatar wani astaghfirullah to sai saboda haka bawa ya iya gode wa Allah ta ya zai gode masa tunda abin da zaka faɗa dan ka gode din yanzu misali yana daga cikin godiya ta shukuru Allah ya baka dubu ɗaya sai ka ɗauki ɗari biyar sai ka bada Allah ya ce a, in kun gode min zan ƙara muku sai da in shakartu da ajirin nan zan ƙara muku sai ya ɗauki ka ɗauki naira a, ɗari biyar a cikin dubu ɗin da ya baka sai ka bayar dama wa ya baka naira dubu Allah.
Allah wa ya baka ikon ka ba wani Allah tabaraka wa ta'ala sai na kuma yace zai ninka maka ya ƙara da maka shi wato yadda muke tsakanin da Allah in dai mutum ya kai inda ake so ya kai tsakanin da Allah ba ba shi sai dai shi yake bin ba shi amma mu ka dinga tunanin wai kana bin Allah ba shi in wata rana wani ya same ni ya same ni har kofar gida da sassafe yace na akar maka Allah ni ni na rasa mi laiwa Allah nace me ya faru akar maka Allah Allah Allah Allah Allah yace akar maka Allah yace ni na rasa mi laiwa Allah nace masa me ya faru sai ce wallahi a gona ce shekara biyu yanzu zuwa uku sai na zuba kuɗi na wakan ya kare na nemo bashi na zuba abin duk ya lalace na ƙara nemowa na zuba ya lalace yanzu ya kai ga gidan da nake ciki ma na sai da shi shi ma na zuba a harkan jari na na kasuwa na ya lalace shi ma babu shi. na rike da zai shi ne na zo aka maka la'an tambaye ka dan Allah ne kan ne wa Allah ne sai dai shuru na ci akar maka lawo a zai gani wani sai yake yana da gaskiya na ce masa akar maka lawo na ce masa hala kai musulmi ne ya ce mi lalle shi musulmi ne na ce baban ka musulmi ne ya ce baban shi musulmi ne na ce kuma wata gida kana da yaya ya ce mi yana da yaya na ce kana da mata ya ce mi yana da mata na ce ga ka kuma kana kallo kai ba makaho bane yace ni yana kallo shi ba makaho bane na ce kana ji kai ba kurma bane yace ni yana ji shi ba kurma bane na ce masa kana da yatsu kai ba kusuru bane yace ni yana da yatsu shi ba kusuru bane na ce gaban ka lafiyar su kalau kai ba gurgu bane yace ni tabbas gaban na lafiyar su kalau ni ba gurgu bane na ce yanzu aka maka lafiyar su kalau wani kuma yana sai na kwanci a asibiti yace min haka ne na ce aka maka lafiyar yanzu ka san dai akwai kuturu yace mini yace to yanzu kai ne kai wa Allah ya barka da yatsu shi yake kuturu na ce me kai wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi ka kana magana wani yayi shi daidai me kai wa Allah kai musulmi ne yanzu wani kuma kafiri ne shi. yanzu kana garin musulmai me kai wa Allah ya aje ka a cikin musulmai yan uwanka kana samun kamsu talabati bai jefa ka a tsayana tsakiyar arna ba inda sallan ma za ka bata saboda ba gama su yin ta mutu cikin babu a ci akar maka lahu yanzu fa a jikin naka na akwai dukiyar da ta fi miliyan ɗari yace Allah nake maka wallahi yace yanzu akar maka lahu a kawo naira miliyan goma sai a ce da Allah akar maka lahu idanuwan naka nan kawai zaka ba mu wannan miliyan goma sun zama naka dala idanuwan nan kawai zaka ba mu wannan miliyan goma sun zama naka a ji aka maka da zaka bayar yace ma awala da zai bayar kace ashe ashe kana da abun da yafi miliyan goma a jikinka yace ma awala akwai nace kaga yanzu aida da farcen ka nace yanke min farcen nan wanda ya tsiro zan baka dubu goma zaka yanke ka bane saboda kimar wannan farce a wajenka dubu goma ta ne to amma yanzu idanuwanka sun fi miliyan goma haka ne shirin haka na ta agar maka lawo ga abin da ya shafi a hannayenka yanzu sai muka ce to yanzu mun ƙara zama miliyan ashirin amma za a yanke su ka ba da kuka ga miliyan ashirin za ka ba da ita ma ƙafafuwanka miliyan talatin a cire su gaba da tun daga cinya za ka ba da ita ma ta shakar maka na ga dukiya da yawa an baka kana ta yawo a cikin dukiya ga tanin mai yawa kaga gar gode wa Allah ita min kai hakuri wato mutane sun nitse ne a cikin wato dukiya da ni'imomi na Allah suka ga gagar gode wa Allah Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun ce za ku lissafa ni'imomin da na muku ne Allah ba za ku iya yakin ta saboda haka sai ke dan sai nuna maka cewa ai an hana ka kudin ce bane jarin ka ya kare ka za ka gane kai wa Allah aka magana da yayi kan dawa mai ka masa yayi kan ma ya ƙara maka dukkan dangoga na ni'imomi mai ka masa dama babu abin da muke yi ba yanzu aka maka Allah kaga mun zo da birin nan ko Allah ne biya kawo mu wallahi yanzu aka maka in ya ga dama wato dan kawai dan amai zai sa maka shi dan gudawa shikenan sai mun je mun gaje ka Allah kawai da kawai wallahi kun jiya kwana nayi ban yi bacci ba in je in dawo in je in dawo in je in dawo kamar zan mutu yanzu kan ma duk wani buri ka aje yanzu wannan lafiya ita kake ne ba da kasa a mijin tawa da sai ka kuma nan ne ka tsallaka kuma za ka rena Allah za ka mu kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye to Allah da ya ga cewa ba za mu iya gode masa ba to sai ya gode wa kansa da kansa abin da nan to bi nafsi sai ya gode wa kansa da kansa tabaraka wa ta'ala da ya gode sai ya ce to kuma wannan godiyar da nayi wa kaina to ita za ku dinga mi shine alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin na ce rabbil alamin wato ko ta kira'a rabbul alamin in ka ji ayin karanta bidi ne alhamdulillahi rabbil alamin ya yi yadda muka saba alhamdulillahi rabbul alamin ma yayi to in an ce rabbu ana sakin wannan kalma akan sai ya yi ma'ana shugaba ko sarki duk ana ce masa rabbu eh wato sunan Allah Allahu shine ba a aronsa amma kamar rabbu ana cewa rabbul baiti a rabbul manzili da sauran to wannan shine wato rabbul alamina ubangiji dukkan tarikai in an ce alamina wato jam'i ne na killa amma kuma tare da yawa din tare da yawa din amma a taya muka zama kaɗan wato in an yi mu da girman zatin Allah tabaraka wa ta'ala sai mu zama ba komai ba tabaraka ta'ala Allah shi ne ubangijin talakai alhamdulillahi rabbil alamin in an ce rabbu wato wanda shi ne renonka tun lokacin da babanka ba zai iya komai akan ka Allah tabaraka ta'ala ya cewa wato Allah shi ne ya halicce ku daga nutfa Allah ya tabbata laqad halakal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izama fa kasawna al-izama lahama thumma ansha'na wa khalaqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya dace ka matakin mani kana mani lokacin baban kama bai san halin da kake ciki ba mamar ma ba wani matakin da take dauka akan kana cikin ta ma'ana ta ce a to yanzu wata kila ina da da a wuri wata watan da ɗaya haran shi barkono ba a sai ma da ƙarashin barkona kuma ba ka da kyau da wannan barkono saboda bai kulawa da kai yana kulawa da kai tun kana mani a kwana arba'in ka ga manin nan ko da shugaban ƙasa ne lokacin yana nutfa to da mani in talaka duk ɗaya ne Eh, wanda za a halicce shi talaka da wanda kuma zai zama shugaban kasa a lokacin duk nurka ne da za ka ɗauke su ka je kasuwa nawa za a siya ba wanda za a siya sai ma a ce maka kazani za ka ɗebo wannan abu za a kawo mana kuma daga nan fa aka rakkaba mutum yanzu yake yake doro yana nuna ya isa ha yana man ashaddu minna kowa wa ya kai mu sannu saboda haka dole mu kiyaye Allah daga nan ka koma a wato alaka a gudan jini mutuga tsoka sannan aka yi wato rafta na kashi naka aka aiko maka da mala'ika aka rubuta arzikinka da ajalinka an gama komai kuma tun daga wancan lokacin aka rubuta kai dan wuta ne ko kai dan aljanna Allah ya sa a rubuta mu yan aljanna saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga wancan lokacin a wani sahabi da manzo Allah ya faɗi haka yake ya Rasulullahi kawai ta abu me yasa muke wahala to muna da sallah tun da an gama dan aljanna dan aljanna ne dan wuta dan wuta ne manzo Allah yake ta ai duk sallah nan da muke duk godiya muke eh muka duk aljanna aka rubuta mai to haka duk godiya muke wato manzo Allah ya faɗi matakan mutane sallallahu alaihi wasallam mutane guda hudu mutane gaba daya guda hudu ne yace a cikin mutane akwai wanda za a aika mumi ya rayu mumi ya mutu mumi alkamuni yace a cikin mutane akwai wanda za a aika mumi wato a aika wato kafiri a aika shi kafiri ya rayu kafiri kuma ya mutu kafiri Allah ya tsare a cikin mutane akwai wanda za a aika shi kafiri ya rayu kafiri kuma ya mutu mumi a cikin mutane akwai wanda za a aika shi mumi ya rayu mumi kuma ya mutu kafiri to amma wannan na ƙarshen nan shi in dai mutum ya aiki ne kyau bai cika faruwa ba ma'ana idan mutum ya aka aice shi mumini ma'anan mumini a aice ka mumini shine ka taso babanka da ba mamarka ba zuwa aka yi masallaci aka lakana ma kalmar shahada ba a dama ka taso ka samu la ilaha illa allah dama ka sami da gidan saboda haka sai zan so ka tashi cikin musulmai mumini kuma ka rayu mumini to ba a cika mutum ya mutu kafiri ba a cika to da ka Allah ta kar ayi da da mu mutu kafiri amma abinda za ka sani shine imanin mu ba fama da bane mu san wannan imanin mu ba fama da bane mutane guda uku a duniya sune imanin fama amma sauran duka akwai yiwuwan a kwace imani mutum ya mutu ba imani da yawa haka ta faru Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya tsare a mutum na farko annabawa su imanin permanent annaba da manzanni imanin permanent sannan akwai sharifai jinin annabi su ma wa'inna imanin permanent ba za suna da alƙawarin za su mutu da imani za su shiga aljanna kuma ko da yanzu ka gan su akan hanyar sabon Allah na uku shi ne gautin zamani a zamanin sa kamar yadda da ke wannan kafin yawancin mutane ba su sani ba amma akwai wasu waɗanda su ne sa kan wannan duniya yadda ka ga a tsarin wato federaliya muna da shugaban ƙasa da ministocinsa ana da 'yan majalisun wakilai da senate da sauransu dai to har gwamnatin Allah ma take nan tana nan ita ma yanzu akwai shugaban da shine mahall nazarullah wanda shi ya fi kowa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum to wannan shine atqa kuma kujeransa ba ta taba zama ba mutum akai da ya mutu akwai wasu mutane guda biyu wanda su su suke rufa masa baya to a cikin za ki ɗauko ita a ɗaure to ƙarƙashin wannan mutane guda biyu akwai mutane guda uku akwai mutane guda uku wannan hadisi ne yana nan a cikin littattafai amma da ke ba wannan mawdu'in muke karatu ba shikenan to haka a wa'innan su imanin su ba a fashi ba su kuna amma banda wa'innan a imanin ka za a iya fashi shin ya zama ya mutu kafiri Allah ya kiyaye saboda Allah ya wa mu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sai
الرحمن الرحيم
Allah ya ce ar-rahman ar-rahim ma'ana mai rahama mai jin kai to na abun tambaya Allah tan ya ce bismillahir rahmanir rahim kaga ya kawo wannan sunan Allah Allah ar-rahman ar-rahim to nan ma sai ya saki maimaita ar-rahman ar-rahim to me hikima me hikima wato hikimar da aka ce bismillah ma'ana da sunan Allah. To duk halitta banda Allah wa Ba san waye Allah. To sai Allah ya ce ku kwantar da hankalinku Ar-Rahman Ar-Rahim. Shi Allah Ar-Rahman ne Ar-Rahim. Ma'ana me yawan Rahman. Ar-Rahim majinƙayi ne kuma. Yana da tsananin kyautai. to kaga yanzu hankalinmu ya kwanta game da Allah ko da ba mun saba masa to ai mun san shi ar-rahman ne ar-rahim ar-rahman ne ar-rahim to to hankalinmu yanzu ya kwanta tsakaninmu da Allah to sai muka ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to yanzu an kawo talikai ma'ana halittu gaba daya da aka kawo halittu gaba daya to sai aka sake ne da ar-rahman ar-rahim wato hikima cikin wannan sake kawo ar-rahman rahim bayan an kawo alamina shine shi Allah a wannan duniya da kafiri da musulmi ba wanda ba zai ba wa in ji a wannan duniya shi sa aka sake dawo da ar-rahman rahim ba wanda ba zai ba wa sai ka ta sallah amma kafirin da ba bai yarda da Allah ba ya ji ka jin daɗi ya ji ka shiga mota mai kyau ya ji ka babban gida ya ji ka walwala ya ji ka abubuwa na rayuwa saboda Allah ne Ar-Rahman wannan alam din da wanda ya ji da wanda ba ya ji shi ba duk ɗaya ne a wannan bangaren wajen bayi bayan sa wajen ya bada ya bada ya bada ya bada ha yanzu ba daga kafirai handset da jiragen sama da kayayyakin technology suke zuwa mana ba to sai daga kafirai ne aiko to wannan ma wani hikima ne na Allah shi yasa ina jan hankalin mu kar mutum ya dinga ji a rayuwarsa cewa turawan yamman nan sun ci gaba kul kar ka dinga jin wannan kar ka dinga jin kasar Amerika da Rasha da Ingila da Japan da Australia da kasashen duniya ne ai sun ci gaba sun bar mu kul wallahi ba su ci gaba sun bar mu ba ai duk mutumin da Allah ya bashi wannan Qur'ani yaga an ba wani wani abun da yafi wannan Qur'ani da aka bashi yayi asara wallahi asara duk mutumin da aka bashi Annabi Muhammad yaga wai an ba wani abun da wato abun da yafi abun da aka bashi yayi asara duk mutumin da aka bashi addinin musulunci sannan yake gani wai an ba wani fiye da abin da aka bashi kai asara saboda haka hasara ce ga dan musulmi ya dinga jin cewa ko yana cewa kasashen da suka ci gaba ina suka ci gaba mu muka ci gaba mu masu annabi Muhammad wallahi mu ne muka ci gaba kuma mun fi su hankali kuma mun fi su zama 'yan gata wannan abin da ko ga ana ciki na wahala tashin farashi to dama haka ya kamata a wuri biyu ah akar makala ka taɓa ganin mutum a kurkuku yana jin daɗi to manzo Allah ya faɗa yi a duniya din mumi ita duniya kurkukun mumi ne ko ai ba daɗi gidan yari ne fa ina daɗi yake kuma na ka dole kai fama da sauran wai kai fama da kuɗin ce bane kullum ana ma lissafi ana ta faɗa kan kuɗin ce ne karka damu kawai ka ji Allah dole damuwoyi da ka bar shago yau gobe kana dawa abuwa duk sun da sake da shi iya duniya ne karka damu in ka je lahira za a baka matan da yawa ba ku dinki bane kuma za a baka ƴaƴan da yawa wildanul mukalladun ba ku dinki bane baka tashin hankali iya duniya saboda haka tunda ku hukun mu ne shikenan mun yadda duk wahala mu sha a gane su kuma dama da kaga an ba su kayan kele-kele dama janna dan aljanna ce ta kafir a duniya sijil mu'min wa jannatul kafir aljannan kafiri saboda haka su an ba su aljanna fiye da garan da sun je lahira sai Allah ya ce musu azahabtum tayyibatun fi hayatikum dunya wa lam ta'zim biha fal yawma tujzauna azabal huni an gane Allah ya ce ai jin dadin da muku muka muku tattalin sa a nan lahira dun mun ba ku shi a duniya dun duk kun cinye kun ci kun sha kun more shi ta yanzu a zan su cikin rayuwa ne a bana kyale su aljanna su ne wallahi ba aljanna su ce amma karka dinga ganin an ba su fiye da abin da aka baka idan kuma kai aka mu kula da wannan policy ina ji a wajen masu gidan rediyo nan suna faɗa kafashin da suka ci gaba eh in ci koshin wannan kalma ba ci gaba ba tunda ba ba ba da annabi Muhammad لا من جاهل لا قرام ثم تعالى دام قاعدا كان كرفي دون دون تشي دون كرفي دون من شيء لا قرام على ثم لا على على هذا كما قال لا لا تبوا مغاني